صلى الله عليه وسلم حتى sai tattabi a da ta wuce ka ji addini idan ka ga yahudu da nasara sun yarda da kai sai dai ka yi yahudanci su yahudu su yarda da kai ko kuma ka yi nasaranci su kuma ya kirista su yarda da kai idan ko ba haka ba to ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi a da ta sai ka ga hanyar addini su ta karya wadda ita ce hanya wacce suke tabbata kul da ya mutu ya manzo Allah kun inna hudallahi wal huda lallai shari'a yaddajiya da fakiya a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ita ce shiriyar Allah inna hudallahi wa huda shiriyar Allah ita ce shiriya ba shiriyar yahudu ba ba kuma shiriyar nasara ba wadannin da ba da abuwa abu da a ce za ka bibici soye-soyen zukatan kai muhammadu da za ka bi soye-soyen zukatan wasu malaman sun ce kuna al-imamu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'adu bihi fata ai a zancen ana yi da maza da kula da kalama sai dai ana nufin al'ummar ta ma'ana ku da za ku bi wato soye-soyen zukatan su yahudu da nasara bayan gaskiya ya zo muku ko bayan gaskiya ta zo muku ba da ma ja aka mina da shi ai albayani da Allah dinan ba huwa islam bayanin dalla dalla cewa addinin Allah shine addinin musulunci wal qiblatu qiblatu ibrahim alaihi salam kuma al-qibla ta hakika ita ce al-qibla annabi Ibrahim alaihi salam wato ita ce al-qibla Ka'aba malaka min Allah wali wala nasir to fa ta sani ba kada wani ba da cikin al'amari a wurin Allah wala nasir kuma ba kada da ke maka maka ba kada da adana maka wannan tsoron ce Allah yake faɗa kamar yana tilar da zance kan annabi amma yana cikin ni ne da kai da kuma dukkan sauran al'umma imamu Qurtubi akan wannan aya ne yake cewa wannan dalili ke karara da ke nuna cewa lallai al-kufru bil tawalli kaga yahudanci ai addini yawanci da ba sannan kuma na saranci da su to amma Allah yake ba za su taɓa yarda da kai ba yahudu ba za su yarda da kai ba da sarawa ba za su yarda da kai ba sai in har ta ba ta dalilin wannan ne ake kafa hujja da wannan aya cewa wato yan addini guda biyu ba sa wato wato ba da wata arni zai shiga da dan uwansa arni amma musulmi zai shiga da arni ko arni ba ya shiga da wato musulmi wannan aya tana nuna mana da yahudu da nasara duk marketin da za su kula duk cewa da za su yi suna neman zaman lafiya da su da al'umma su bi duniya to wallahi kariya suke yi in dai ba wai barin addinin Allah da aka yi ga baki da aka rawa na addinin ba duk wannan magana da ake tara da rawa na shan shayi a kan tebur ana sanya musu fulawa a kan a kan tebur sun yi masa wannan magana shan shayi da ake a kan tebur da ruwan sanyi da ake sawa da fulawa da da da eh ina da waye wani zama a yi sulhu tsakanin yahudawa da da da da da kafirar duniya da musulmi sunan sa ake banza ba za a taɓa daidai ba ba kamar yadda Allah faɗa wannan san ma aka yi gudu wannan sara har ta tafi da yadda nan shi yasa gaba shi ne sulhu da aka yi da yahudawa duniya gaba ki daya tun daga farkon rayuwa har ci zuwa yanzu sunan ba wani sulhu da tafiya ba ma wani tafiya kuma ba su na da can ba su da ba za ku ne yanzu wala ba su ba sai dai kawai dai a lalaba ne kawai yawa a ita tafiya dai a lalaba kawai dai kawai dai a san dai a rayuwa cewa su amince da mu mu ba mu amince da su da zai ba dole sai dai ya bar addinin sa ya dawo kan addinin daya to sai Allah ya ce
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الظالمون
الذين آتيناهم الكتاب لدي وأن مكبات للكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه ومن ذلك حقيقة بيتا وهو يتبعونه في كتبهم حق صفته لما سأله من الله نحن صفة ذاتي شيء النبي كان صلى الله عليه وسلم حقيقة صفة ذات كوالي تمريض وأن الآخر يتلونه آخر أن ترجم إلى النبي صلى الله عليه وسلم tana kun annabi ma'ana in an tambaye su ko yahudu da nasara bayani akan waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna yin bayani da dan yadda yake shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza amma kuma gaskiya ba ta kuma abin da yake a sanamin din da an kusurin saboda bakar hasara da ke tattare wasu malamai suka ce kalmar ya nuna ko haka tilawatihi ana nufin wato kalmar wato talayatu kamar daga tabi'a ya zama يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه فمن الإمام القرطبي يفسر أشياء وتو تفسير أجلن التلاوة هنا بمعنى اتباع الاتباع وتبيته يتلونه حق تلاوة عبد الله بن مسعود ألا كان في ذلك سوى فصل آيته يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه ولا لا أتوقع والإستاذ سكبي دين الأسياء تلاحظ أثناء كانت أجلين kamar yadda Allah ya saukar da shi ba sa canja harufansa ba sa canja kuma ma'anarsa wa yashhaduna halalahu wa yuharrimuna harama suna halarta halal dinsa suna kuma haramta haram dinsa wasu kuma da suka ce yashhaduna mu haka tilawati ayana nufin ya'maluna bi mutashabihi suna yin aiki da mutashabihin alqur'ani yu'minuna ya'maluna bi muhkamihi wa yu'minuna bi mutashabihi suna yin aiki da ayoyin alqur'ani sun zo wato muhkamai ayoyin sai bayani dalla dalla suna aiki da shi amma mu da share ayoyin da ya fitar da su wasu gane ma'anar su ba suna yin da imani da ita kun cewa da Allah ne da Allah ne gaba Allah ne mai da su ma'ana shi ne ma'anar yau fiye na ku a aka ce da wasu to wannan ke abin da kuma yake ce musu sami ga kama da zuwa ga Allah ta bara da ta'ala Allah ne kula da kai ne mu hadin lalle wannan su da suke imani da alqur'ani imani da hakika wannan kula ita yu'minuna bihi zamiri yana komawa ne kan الذين يتلونه حق تلاوته معناه الذين يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به سوره wannan da suke imani da shi wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce da shi to wannan bihi bihi da ba ta kare akwai sabani wanda ta ana nuna san Allah ne in kace yatuluna haqqa tilawatihi wato ana nuna manzon Allah ne ayi da bai kuna Muhammadin haqqa tibai أولئك يؤمنون به الضمير هنا يأتي إلى نبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أولئك الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن يكفر به إذا كان النبي هنا هو كما زعم يعني ومن يكفر بمحمد فأولئك هم الغافلون لا يوجد نصرة تعرفون فيقول لك أنا نمع القرآن هبا يدلونه حتى تلاوته أي يقرؤون القراءة القرآن حتى قراءته أولئك يؤمنون به أي أولئك الذين يؤمنون بالقرآن ومن يكفر به أي ومن يكفر يكفر بالقرآن فأولئك هم الغافلون سورة وأنت لو أنتم أخبار الغافلون duk dai gaba daya wancan da wancan ai a mutu dai ina magana wancan wanda ya kuma zana da gaskiya da zo da ba da tsari wanda kuma ya ba da tsari da gaskiya da zo da sai kuma zana Allah wa ta'ala ina ba ta kuma yau wa man yakun bihi min al-afat wa la yu'min da bai da Allah ta wata ai wa man yakun bihi min al-afat wa la tadawu shi wa Allah sallallahu alaihi wasallam ko tadawu shi al-Qur'ani ke da kungiyoyi na kai ba za mu mutu to da ne kuma wannan take da وأولئك هم الخاسرون الذين نسوني تعرفوا أن السنة أثار على الأشياء لنمر ويقولون الآية كما ولن تبقى عشر يقول ولن تبقى أرض الجوع الذين أعجبهم كتاب السنة الله إلى وجه الجوع الآية نفر بين لهم هنا وبعض علاقة تكاني لو نمشي لكم أنفلنشي لكم كرسنشي إنتي علاقة لكم علاقة تبقى تبقى على كيف wani cewa addinin mu daya ubangijin mu daya wai duk duniya ya yi ne ne wasu ke da wani yanzu da wai duk duniya ya ke wuta a duk Allah ne ka ga wannan mummunar magana ce wallahi za a ma ya zo duk da abin da ke da wannan yana mana biyan da kuka yi da yau da su ba wa ke da su tun da kuma wanda ya da kuma wanda kuka ya sani daga ku yi addini kuma mutum da ta cewa babu shi ba sai Allah ya ce ba zai imani shi ba kuma zai da ke sai ka zo ka da addini to kai kuma kana da wannan ba ne to bai kamar ke yi da kai ya addini da rubutu amma wannan da yake ya ba da ku ne to wai da addini wata ran mai wuce wata ran yin ta wata ran rubutu shi bai da ta kowa ba wani kuma yana da kai ta kanta rayuwar duniya ma ba za a iya rayuwa ba sai an yi hukunci ko kai ke ka ya ni kin sani akwai masu yin wannan addini shi yasa duk wanda yake sassi alaka da karatu da karantarwa ya nisanci gurin da ake karantar da shi Allah ya ce annabi ya ce to wallahi da yin sauka da gurin da wata rana zai wayi gari yana yin gudanci ba tare da ya mata ba zai wayi gari yana kiristanci ba tare da ya mata ba zai wayi gari yana abubuwa su fara labuna na ko da yana goyon bayan kiristanci da gudanci ba tare da ya mata ba ko ko da yana musulmi shi da duk inda ake son musulmi ana so a gan shi ainihin wato wato kishin addini ba wai wanda yake yana kin addini yana gaba da addini ko a wanda yana ko kula da lamarin addini wannan hukumin shi ko musamman wani abu da ya kuma kusan kwantar da da da ba da rai da mu mabiya shi ne wato shugabanci sai shugaban gida mutane tana ganin cewa wani wani musulmi ne masu kira zai ma ta da hawa ya musulunci a kan kujera da iyayen shekaru kaɗan aka ba shi za a iya tashi da kanta ya koma wuri amma kuma samu mamaki sai da gure ba shi da kanki ba amma da yawan musulunci ake hukuma da tantan da zai zo yana yi wa ainihin wato a a a a a kiristanci yanzu ku duba yadda aka yi gaban gara da banza a kashe shagun musulmi a jerusalem an kai mutane an kone musulmi an yi mutane a fara kungiyoyi har yau sun yanzu da kake ji ne babu abin da kuka ji gwamnati ta fito za su san cewa an ɗauki mataki an ɗauki masana kan wata suke da asibiti aka yi da yaro karami jariri za a kama shi mana an gurin sai wuyarsa sai an juyar da fuskar sa ta dawo gidan wada wani a same shi da bindiga a harbe shi wani yana zaune a ƙofar gidansa sojoji suka zo na kan su tarbe shi a yayan mariyar su tarbe shi har gudan wulatanci aka yi da mutane gawo kimar iya ganin da jini ya tafa ya akwai wasu da wallahi da zaki ne ga ku akwai da aka yi gawo ne wasu akwai da aka zuwa sun biyu da su sabbe ba akwai wanda dabbobi ne karnuka ce ya yi a gawo su a kan zuwa da ba a wani bai amma ne a ɗaya wa mutu gwamnatin Najeriya ta ɗauka ta biya biya da su da masallaci ɗaya da aka kona shi masallacin juma'a ko na kan salawa da mutu ya ba ba ta mana da dama gwamnati ba za ta da dama idan ya gwamnati ne kada da ba gwamnati ba an gane ke jagorantar da kuma su ne suke kyawa da kuma wace to kuma misali na ke mana gwamnati a tare da bayan mata ana cikin wannan tsarin shugaban kasa a matsayin sa mai suna umaru umaru ba ka ji ba umaru ba sai abubuwan da yawa sai kuma zo a matsayin sa mai suna umaru ya daga kafarsa ya je ya yi wa al'umma musulmi ta'aziyya da nuna addini da damuwa akan abin da aka yi wa al'umma musulmi ko da arna ne aka yi wa ai zai iya zuwa ya je ya yi inda a ce arnan su aka yi wa ko ba wanda da bai ba insha Allah ubana da wani katon kafiri ya mutu sarkin garin Allah kara wa kasa da an da fada da ana kana cikin kafiri irin mutayen arnan kuma waɗanda da su ake ta da baki ake cikin nan sai ga yan umaru musa da kaduwa ya kama hanya ne kuma da umaru sai ke zai mutu lafiya yanzu ran mutum da ya arme da ya waɗannan mutum da baki da mutum kan ruka wani mutum da aka ce da dukiyoyin bayan Allah da aka wannan ba abun kunya bane ba abun bakin ciki bane ba Allah zai sace da ya ce da na auka ki ku dai har sai ba samu da ni ba idan mutum mai kishi ya kamata ne abun bakin ciki ne bai je wannan ba amma don Allah ba abun kunya bane a ciki wai ya buga da ya ci to wannan shi ne abun da ke damu shi wa ga ne mutum ne ba su je waje da mutunci abun damuwa abun bakin ciki yanzu da mutum ko da kudin su zai ke cirewa ya biya diya ya faɗa ya fito ce ya biya da kudinsa ya biya diya ta akalla masallatai da makarantu Allah ya ba ta magana dubiyar mutane amma da zai faru haka ba su zo su yi ta mulkin fiye su gama a farsa su zo su sauka da lokacin da wurin saurin wani sai da rama da jiki ma doji da su kai ta kuma kuma shi gaban da rama da su ga akwai da kuma shi yanzu yanzu ne ake rasa mutum wallahi da lai sojoji da za su da raka ta idan ta zo suka sauka ɗin idan an zo da ta zo su ne za su yi da ta manta da zai yi wa ya kanan biya wuce ne cikin wani ba abin jawo ba ne amma ba ne cikin aka yi wani lokacin abdullahi ba ce da aka zo aka aka aka aka ne bayan aka aka kashe shi lokacin da aka aka cikin ne aka bi mutane da gida cikin dare aka yi suka kuma cikin jaka ko cikin na da cikin ne aka yi suka kai su je su san mata aka jera aka yi ta hali ta su zarta cikin dawo wani Allah ya fito da wanda da baya a kamar jaya dan me yana kai saboda an an an yanke kan gijo da ya je dauki alqur'ani da sun sai ta ka ci da shi a garin kan tsara wuri ba ba a wani wuri bane a kan ya kai wannan a dan an kona qur'ani an yi wa an yi wa kan wa ya ta da shi alqur'ani a dan gurin da ka tsara ya saboda an yi da mutum ne Allah ya kai shi ne ma da kuma hafsa ma to wai a wannan sunni amma duk ko ba ne Allah wallahi ba ku sunni na wannan sha akan akan kowane wannan hari wallahi za a gashi a coci za a gashi a program sun da kirista za a gani a waye a waye a waye a waye kuma na jama da ana da mai dasu kun ka duba ne to wannan da ake kullum da an duba kai ka tana da nan gaba da nan wannan ne to suna wani ga wata kawai me yake kawo waɗanda suke gindin su ba sa gaya musu gaskiya abin da yake damun su masararsu da gidan da za su gina da tsada da motocin da za su hau da ainihin yayan su za su shiga da tura a ƙasashen wasu karatu da jin daɗin su zai gida a Abuja a ba su filaye zai gida a Ingila zai wa wani ke da amma duk abin da za a wace su fito na da ne babu abin da ya da dame su ba akwai rashin mutunci da ya wuce wannan yanzu ne shekaran jiya da bai yi ba da kwana nan wai yan kungiyar lesbianism da da da homosexual mutane wasu da abuja suka suna yin suna suna suna zanga zanga cewa wai wai suna fighting for their own human rights akan akan lalle ne a ba su dama su a yan homosexual da da da da da da da da lesbianism su su su su su rinka yin wani mace da wani mace namiji a wani namiji da wani namiji ya yi wani da namiji a a mace mace dole da mace sai a wani ita wannan dai ya kasa ce mai yake dole a wani yake a jikin kayan kuma ana wannan ba da kun yi na kofi na addini da su wani kuma ya dauka da gobe da kuma kuna yin wani abu da ruwa ku da tara addini a cikin ke dole ya dauka labari suna suna kai ana ba su dubu sha biyar dubu ashirin da ya rauta duk wani ke nan biyu na kuci jan shin ne kuma na gaya maka in ba wani ke kuma wani ne ko wallahi sai an ba su dama ba da ilimin jima'i ba an yi ne ko an yi ko malamin sun yi ko wannan a duk an yi wanda zai zara mana zan tabbatar da shi ana yi sunan sa family health ana karantar da shi a makarantu family health ta zamani da kuma ba da ce ba family health kula da lafiyar iyali amma ga baki ɗaya su da masu abin da ke ciki duk yadda za a koya masu sani da lafiya da lada da shi an an an an an sa mu shi ka je karanta jaridar daily dose da kwana uku ya kuma da tsoke yana nan shafi wani tsinan dan aka yi wani buɗe ba tuwe an ɗauki hoton sa babban hoto ne kuɗi ne suna ci wata ke yada yahudanci a Najeriya da kuma taɓa Najeriya yake cewa Nigerian schools ko Nigerian secondary schools need wai wato makarantun secondary school na Najeriya ko makarantun Najeriya a Nigerian students ka yi Nigerian students wato ɗaliban Najeriya suna da buƙatar wannan ilimi na jima'i. Ina kada zan yi na Najeriya. kuma muna yana yana ta bakin yana ta bada kudin kowa yana kuma da abin da kuma din da ta tabbatar cewa da wani zamu gwamnan musulmi suna da tsana ba sarakunan masu mai zama jana muna suna da tsana ba ku da duk wani tsarki da dukiya da su da mutane za su da da gani da ta haya ya da haka aikin ya da wani duk da magana da gaskiya an zauna kuma su suke da damuwa yanzu muna da kayan da tsada idan ni yanzu za ku da to jika na ba dana ba za ku mutu da badan da malam za ka mutu gaban jikin ka kana da garanti a kan da ya fada an wanda da zamu mutane ba kana da garanti a kai ba da garanti wani zai ji aka an yi zaɓen da zai ba da matsala ni ya zaɓen da zai zo da kuma mun yi jima'i to shi kenan an sa shi constitutional yana nan a ka'idar gwamnati ko ka'idar sila mu ta karatu na ƙasar mu lalle ta koya yara wannan to yaya kake tsammanin ƴaƴa da jikokinka abin da ba ma so ba mu yarda da shi bai dace da adam ba kawo da ƙasa ba mana سورة ولد ما كان يقول ولا نصارى حتى تتجمد amma da shan Allah na san tura mutane ba za yi ba ba yanzu duniya da baki da tattalin arziki kai ba ce duk duniya da baya tattalin arziki ba ce da duniya kai shi ya tsira da mutane ke tafiya sai an kai bankuna sun kai yanzu bankuna ba ana da tsoron ba ba ba ba dan koyo da na jiwo ina fara da tsarin da zai yi na na da na cewa bankuna na koya musu ba garanti na yi da wani ciwon nawa nawa ne cikin bankuna a sai da shi kuma mutane wannan magunguna guda goma na farkon da aka wada su baya su biya an zafa shin mata babu wani garanti wallahi ba ta garanti a cikin duk gaba daya kudin ruwan gaba daya Allah wani zan siya zai masa me ya ja wannan kika saba wa Allah ne zai masa cikin Allah amma la yashu ila Allah ne wani sai kuma yanzu mutane ba za su ruwa Allah su sai da farko shi ba
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل na'am منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا ku bani Isra'il ku kira ko ku tsare ni'imomin da nayi a gare ku wa anni faddaltukum ala alamin kuma lallai na fifita ku akan taliban zamanin ku wannan aya ta cikin da ta gabata a farkon kun bi su sau da kafa to ku sani cewa Allah ya muku ni'ima da ya dora ku kuka zama to musulmi ku sani ni'imar da ya muku ta musulunci kuma ku sani Allah ya bibita ku kan waɗannan azzalumai kan waɗannan kafirai ku sani ni'imar Allah kada ku bari ta zo ta kubuce ku واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا وجدوا لما ترى لا جزاك الله تسلم لا تجد نفس عن نفس شيئا باب وتري بالشيء تتبيع وتري باب وتري بالشيء تتساهل كا وتري ولا ولا يقبل بها عدل kuma da ranar ba a karɓar canji shine adil ka ce bari ka bada wani abu a kuta ta kai daga alama da take fuskantar ka babu canji wala hum yunsarun wala tamhu ala ba'a kuma babu ceto wanda zai yi ceto ya amfane ka sai da izinin Allah da bayar da ta'ala kada ka tsammanin dan kara sai da wani ko ka rike wani ceton wani zai yi maka amfani a wannan rana ba za ka zai ma amfani ba matukar haka ba zai kyau ba wala ta kowa da ba wala mu yusrun kuma mutane ba za su samu taimako ba ba za su samu yin Allah zama kuma matukar sun kuskure sun mutu sun je sun tare da Allah suna masu saba Allah ko suna shirka ko kuma su tsere da tauhidi a bayan sa ba wannan aya ta tana nuna mana mu tsare cewa lallai mu tsare mu san cewa lallai ranar tashin alkiyama rana ce mai ban tsoro kuma wani baya iya tsaya wani duk yadda nake tsarka nake tsaron ka bala wallahi idan mun haɗu da kai gudu ba ni da ba mun da ba ba zan ji a wannan ba wannan da shi muke karatu a tsawon da ba zan tsaya gaya zan ba a ina ganin ka gudu nan ta ke wanda aka ce ma ta ce kamar da ba wannan gudu za ka yi in ba wanda ya ganta sai ya rusa da kuke ce wannan ya zai zo cikin ya ce bashi lada mahaifiya da ruwa yadda ake sarki yayi mana kana ganin mahaifiya da za ta ruwa ka duba iyali mata ta abin da ke maka cewa abin da za ka zai yi koma gida da daga cikin iyalin ka amma wallahi kana ganin da za ka ruwa yaya ne ka duba yadda yaya ke kula da wasu ke damu amma wallahi ko ba ya ruwa shi ne yau mai bin ruwar ku yin aiki wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi fi kulli shay'in minhu yawmaidin sharrun yughnihi wujuhun yawmaidin musbira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها كفرة والمستزل ما حدث أقوى ترهقها قترة أولئك هم الزبرة الفجرة الله لا أقول لك وتقول من لا تجزي نفس عن نفس شيئا وجدت ولم ترى أن لا تدور والدائب والبشر داوية duk wanda ya kuskure ya mutu ba a daidai ba ya ga ban ma da bakar kamar kiyamatu wa'azi yana amfani ne yanzu da ta halaye ba wanda ya da yanzu ba cewa a sai ni sai kada dan jibin da kada ba an da da a ce da kada ya san zai ke jibi zai kai kada da to da yana amma wala duka mun da da kike cikin la da ne muke cikin ko yanzu ba mun da wani shari ba wallahi malam sai Allah ya kaddara ya koma da shari amma wallahi bai sani ba bai sani ba bai sani adadin su ba kuma za ka ji ran tashi kyawa ba kun da za ka rana kowa ta kan da yake kowa ta kan da yake manzan Allah kansa da ake kira da shi sallallahu alaihi wasallam za ka yi kansa da zai shafa'a shafa'a ce dole ta kake nema hadisi ya tabbatar da Allah ya ce duk wanda bai bi shi ba sallallahu wallahi da yanzu kuma zai sauka sauka sauka ku tafi ku ne da ku tafi ku ne da ku tafi ku ne malaikuna ce da kiya wa ana fa inna la tadri ma da ba'da bi ba'd ai ba san abin da ake da bayan ba ka zo kai kai manzanci an ba musu dani ke kai ne wani kai ne wani amma ba su bi ne hakikar ne ba addinin da ba sun tantance da su na da ra'ayi sun ji irin yadda suke so kawai addinin iyaye da kakanni da kuma na gargajiya addinin da babu nasi a kai addinin da babu aya babu hadisi addinin ra'ayi kawai sun sanar da iyaye da kakanni suna yi ko kuma ya buwar mutu za ke kuma wannan zai kawo wannan amfani da za ku mutum daga kai ya zo rufe wallahi ga Allah ya samar shi ya kuma abubuwan mu gaba da shi tun da aka tashi gargajiya zai idan mutum kama ta ba wani wanda na wani wani suna wani abu wani duk kungiyar yin da zama wace wani a yi ne aka ta aka rage gina wata gargajiya gargajiya ta zama a yi aikin manzon Allah shi ne da kake wani abu kama ne i dole ne mutum maka sabo saboda ba a maka bayanin da inda ta ne ba an ba ka shi ne a kai gaje an ba ka shi bawu riga ta aka zuba ta ta ta ta da faifai ba ta ta daidai ba yayin da aka juya ta kawo ta ne ta aka kawo riga a shi kuma wasa ruwa wace da amma tana da amma ba ta gani ta daidai ba yau akwai da musa ko ne ke cikin alƙur'ani ai ai ka dini zan dan Allah ai alƙur'ani shi ne ka dini zan dan Allah duk wanda ya duba alƙur'ani ya san shekaru aru aru da wata suka rayu da shi suka yi kuma kana fata Allah ya sa ruwa yau shekara ta idan manzon Allah da gaba zuwa wani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin dubu da ɗaya da hudu da talatin to ya magana ta mata kawai to sai ka kama shi gaskiya idan kuma da yanki ne ne da ya ka sai ka mutu cikin kunyar sa ba su kan gina cikin kunya wannan shi ne abin da sai da wasu suke kai wannan wani yana kawai shi mai idan ka lafiya ne ba su ba wanda zai ke can da shi saboda ba da su ya gama sun ka tsaya dai da ke yi a yanzu da kar ka canja kar ka canja ko ya ji kuma mutane na wata zai shiru zai tafi wani shi ne za a mutu kyauta ka ja masa aya ka ja masa hadisi ka masa jirgi ka masa bayani a to idan ba ta share masallaci ba ba ba ka gane kasuwa in ana da tsada in ba ka gudun zan Allah ba to ba za ka gudun zan Allah ko ina ba ta ka fita yawwa in ba ka yi karatun alƙur'ani ba za ka gudun zan Allah wannan shi ne واتقوا يوما لا تدري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تقوم شفاعة ولا هم ينصرون ثم ينجد نعم وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كثيرة يعني أن الله من الزكي الذي على إبراهيم الله شين ربه شين فاعل وإن ابتلى إبراهيم ربه قال ربه الفاعل الفاعل مرفوع كثيرة يعني على إبراهيم الله وجد سيدنا yayin wato a adalbishin kalmar al-ibtilau ana nufin al-ihtibau wal imtihan jarrabawa shi ne al-ibtila ko kuma umarni bayan umarni shi ma kan ce da shi al-ibtilau a nan gurin Allah madaukakin sarki yakan jarrabi bayan sa ne ba wai dan bai san halin su ba nan gaba ya san halin su ba wai haka yi ba ya san halin su ya kowa san halin su kuma ya san me za su aikata bayan da zai amma yana yi ne dan ya koya wa bayi yan uwansu su gane halayen da irin da duk yayin da ce bari in jarrabe ka da nake zan jarraba ka kana a cikin gaskiya tsakanin ni da kai da kana ai ban san za ka jarraba ka ko ba za ka jarraba to jarraba wanda Allah ya yi wa annabi Ibrahim ya yi masa ne bai san me zai faru da bayan shi so gane annabi Ibrahim a ai Allah ya fara jawo Allah ya san me zai faru a kan annabi Ibrahim ina ba ta fahimta to amma yayi ne dai ya koya ku da ne ya san annabi Ibrahim wato ya cika alƙawari ko da ce jarabawa wai ya yi wanda bi wa fa haka Allah ya ce shi ko da Ibrahim wanda ya cika ya cika da ita duk alƙawarin da aka yi wa wani ne wa Allah rubuta da kore kuma ta tsayar da tauhidi a bayan kasa annabi Ibrahim Allah ya jarrabe shi a mafarki amma ya ce mafarki a mafarki ya ga cewa Allah ya sa masa mafarki ga shi yana ya kasa وجميع يسير ويأتي أرض ولا يأتي أرض أخرى يا كلا تجني ولا تجني أو تجني لا تجني أما قبل ولا ترى يكبر ويكبر كما تجني ألو تجني يا يجري يجري ولا تجني ولا يجري تشتوري كما يقول لك أنا ما تجني أما تجني كشما يجري ويجري يا وجي يسير ولا تجني لا تجني يمر أمر من الرواية ومن جميع كي تكون من شاء الله Allah yana sanar da kan jihadi zuwa ke amma ya san sanar da ya je jihadi a yayin kan aka ce bai da sanin da wata kuma aka fara masa ne shi Allah ya san jihadi duk wa ya ce ka je ka fara ya ce ku ne ka jarba wa ne ya ce ku ne da miji abin da Allah ya ce alƙawarin kuma ya dau ya dauke shi ya sa shi ya kwantar da shi da ran ma aka ba wa sallah wani jiri wani ne ya wa ya yi bai san da zai karkuya yayin da ya kwanta da shi ya ɗauki wuta da da zai zai jama masa sai mutu ya shi ya yi bayan lalle ya tsanda ya tsanda wuta in nan ra da mutu ne ka danta da mabarci da ke wanda ne mun in ji Allah ba muna da yadda shi mace wuta ba ka ji ba Allah ba to wa idan da lai ba ba ko Allah ya ba ku labari a nan Allah ya dabi annabi Sa'id Ibrahim wa bi kalimati da wasu kalmomi malamai sun yi tsakanin dangane da kalmomin da Allah bai zargi wato ya tattabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam waɗanda kalmomi ne wasu ka ce shari'o'in a musulunci ne gabaki ɗaya Allah ya tafi su Allah ya dora masa yi musulunci kuma ya tsaya ya yi musulunci gabaki ɗaya bai ainihin wato sun rushe ba ya yi shi daidai a wata riwayar daga Faruk shi kuma ya rubuta daga Abdullahi da Abba Allah ya rubuta da duka yace a ibtalahu Allah tabaraka wa ta'ala bi asharati ashiya Allah ya tabbata da Ibrahim da abubuwa irin da goma da yake shi a zikra ta kamsu kamar da manzo Allah ya bamu labari kamsun da za na farko tsaftu shari wato dandasa lashin baki Allah ya ce wa annabi Ibrahim ya rinka dandasa lashin bakinsa shi ga shi baki ba a sa rai za a iya tace shi gaba ɗaya ba ba abin da ake masa ta nan nan da a rage masa abin bayan ya rabu da ke da ya tace da da kai ba a kama baya nan fara da baki ai wani da ya ake yake da wani bayan wannan wanda ya gode shi ne sanna da ana ya faɗa alamar mutum ya tace ilimi ya bar da mutum da kamar ne ce ne ya da yahudawa suke wannan musulmi bai gabata kai ba to ka aske lafiyar baki ka aske gemu gaba ɗaya shi kuma kamar ce ce ya da mata mace za ta faɗa ba komai kuma duk abin da ta da ta ta na ta ba komai ba ta da shi baki to amana take ga mace ce ya da mata la ana lahu al mutashabbihin min al rijal bil nisa wa la ana lahu al mutashabbihin min al nisa bil rijal Allah ya tsine wa maza masu da mace ce ya da mata wanda yake kokarin ya mai da kansa kamar mace kamar yadda launi da kuma wanda zai zo yana tsimanta da irin kamar mace ya rike abu na mata shi ma yana kamar yadda za mu ce mutu sai kwaliya ya sa da baki ya sa da kare gida ya diga ya sa da kuni ya mutu zuwa shi da shi Allah ya rike masa Allah to malamai cikin tsoratarwa da ke akan askin gemu da gashin baki gaba da sai kamar ce ga da mata ko ga abin da ake ba sannan su ma mata masu kokarin ne da kansu maza Allah ya ce musu ba ni ma su sani na mace da za ta rike ne da kansu kamar yadda da gaba ɗaya su mace irin su ba maza da zo sun sa ta ya ɗauka ne sai ka zo kana mana da Allah sama kana cewa sai ka a kuma da sai to ga kana haram kuma yanzu shine abin da ake kokarin a koya musu a jami'o'i da makarantu da ce kawai ba tare da iyaye sun barka ba ƙarfi da yaji za a gaida ayan su kamar maza da saka wanzo da tare da ke da duk abin da ake gani a ciki ana ne da sa shin da mace jikin su sosai da sa da ta ce komai ba za ta ba babu da ɗan kwani ballantana ni jami ballantana ni kani ballantana dogon ni ba zuwa da ake idan an gurin aiki haka ake cewa za su yi aiki sai sa wata kayan irin kayan maza namiji ya sa wando da shed da kwat ita ma mace ta sa wando da shed da kwat saboda an ɗauke da aiki kuma to da kewa da zana ba ya kuma ji wai ina yi ma a ce ku da ita mace ya halata mata da za a tabbata da dogon riga da hijabin ta ba dai aiki ake kuce ba sai aiki san hijabin ta amma haramun gina wani gurin san hijabin haramun haram ne haram ne wallahi san hijabin ne abin da ke kan hijabin yanzu da misali matan suke aiki a baki ba yadda za a yi mace wai kullum da da suna sa hijabi zai ba yana da suna yana turo mata kai hijabi kullum a za ta iya sawa lokaci time time ranar juma'a ko dai wani lokaci haka ɗan daban daban yana daban ko kuma ga ta hijabi haka mai ɗan iya na kafin da haka eh a gane ko a kokarin suna ne kuma yake cewa to wannan suna ne ba jama'a ha suna ko ai da ba kai hawa to Allah ke to wannan ke nan sannan kuma da kusurar baki da kuma shaƙa ruwa da akwati sannan kuma raba gashi idan mutum yana da gashi da yawa gyara na sai raba shi da shi da kanku ma akwai kuma wanda yake da ci da mai ci kamar wato yake barci da cince gashi a mata imamu kudu ya ci da sai da sai ce ita sunnar gashi a mata wato sunnar ta shi ne cince gashi ba wai ba wai yin gashi ba da gashi cip cip cip da amma ita ba na hukunta da Allah wata rana da kana da mutum ya ban dariya sai mun da da kai kuma a a yace shi yana da ya kace da kana mai da shi da ya mun da ka da fata ne to amma shi ke ba wai wata ka da kin da da ba shi da ka da kana da farba da wani kuma da kana kuma da wani ko to wannan shine ake ce shi nadful idu shi kuma da ba kita da kai kasu sharin ba a ce halku sharin ba da ka akwai gwamnati tsakanin halku da da nasu da kuma kasu an ce al'adu katewa astewa kasu kuma danjarewa nasu kuma sirgewa ko wanne idan ya shirya a cikin to a tare gashin baki a tare gashin mamata ko ba yanzu an la ana amfani shi ne ko rabu an yi wa annabi ibrahim karshe yana shekara nawa ne a shekara nawa annabi ibrahim ake masa karshe bakwai yana da shekara yana da shekara kuma ya yi da karshe yawa karshe to ku je ku ci ku je ku sani wata wani kada a tafi rumu a da da kuma da kuma sarki da ruwa sarki da ruwa wannan su ne abubuwa da Allah ya tarba a cikin Ibrahim da sunan da Allah ya tabbata Allah ya rabu da ya an wada a cikin wata riwaya annabi ba shi mutum da farko da ba da da gashin baki kuma shi mutum da farko da ba da yin kaciya sannan wanda ya fara yin barci sannan wanda shi ne wanda ya fara da yin furfura a cikin shi a kansa yayin da ya furfura a cikin shi ya rabe ma hada ya ubangiji ne dai wannan gashi an samu ganin sa baki kuma yau kuma labai sai manzo Allah ya ce Allah ya ce da shi simatul waka a wannan alama ne na na wato shekaru sun yi zurfi sannan kuma ce alama ce na mutum yana cewa ta mutu suwa alama ce ta mutuwa wai ana cewa yanzu mutum da kuma ya kamata ga akwai mutuwa da tare ko ba kuma ya fara yin sa wato zai ta yi kusa ko zai laifi an fara nuna wata da wata cewa kusa da biya shi da ake bayani shi kamar yadda imam farko ya kawo shi a nan yake ya wuce da kara mun a wato zuwa kan zuwa imam ibn kafi ya wuce zuwa shi da sai sa da imam malik a shin wata Allah ya masa na wasu a sun ce Allah ya rage shi ne da abubuwan da ne kisa da zamu mutar da shi da cikin sunan amin kuna da lafiya a taurari da wata da rana kisa nan da ta taurari da gani da wata da gani a da kuma a wala da gani bai sai ibrahim ya ali aza a tattafi wa samun aya ni a haka kuma ka fi zama ne gobe a wanda kisa ne ke cewa ya kai babana hakika ba a nabi bayan yake ga babansa aza ya za ka yi wasu wadannan gumaka a matsayin alumi a makwabta da zai dace ka a kan ci mana wala ma jan a daidai laiwa a kan kamar da al'ada wala ma amal al'ada wa rikul asiri wala ma tsara alkamar fasikan tsara al'ada فلما أقل قال فإذا يعني ربي لأكون من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بارزة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أقل قال يا نوم لي بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي بدل السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين هل يديك سوى الشيء آية فإن كنت أن تشركون من النار ولا نقول أبدا ألا من بعد إبراهيم فرأي أن يكون تكون duka ba a san mahunna sai ya cika abin da aka jarabe shi bayan ni ya yi wani nasi imama Allah ya ce to ni zan sanya ka zama tori mai shugaba ni da da kika bin kai za a yi koyi da kai shugaban da za a yi koyi da kai a wajen abin ya ibari kala da ya gano ahadin zalimi Allah wanda ta sarki yake cewa to amma ka sani cewa lalle ni wato ba wanda yake samun rahama ta kai a wato ba ba a zalimi yake samun rahama zan baka shugabanci za a yi koyi da kai amma ka sani ni shugabanci na da ake bayarwa ba a bawa zalimi ko ta ce an hana mun wato shugabanta shugabanci na musulunci a garin makka ba yadda za a yi ta zalimi kafin ko shirki ya zo ya jagoranci wannan jagoranci ba ko ta ce abin da ake yi da nan a haka da sun samu da sun zo da yawa la ya nalu ahadin zalimi a jihar wasu la ya nalu ahadiyar zalimi a haka ana da kun ko ka ce rahama ai ba wanda yake samun rahama cikin kuwa ba a zalimi zai samu rahama ta ko ka ce annabta ko kuma ka ce shugabanci duk wasu malamai sun faɗi wannan azzalimi ne sun masu nisa bane wai zuwa azzalimi wasu ka ce ana nufin azzalimi wasu ka ce ana nufin mushrikai a ana zai ba da mushrikai
للناس وأمنا واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نعم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهرا بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كتنا يا إن مك سنيا البيت أي الكعبة البيت هنا بمعنى الكعبة كتنا إن مك سنيا لكن كعبة ya zamanto masabatan linnas wato marji'an linnas wuri ne da mutane za su rinka kaiwa da komowa za ga an je an dawo an koma an je an dawo an koma an je umra an sake komawa hajji an sake komawa umra an koma hajji mutum ya je amma yana sha'awar wato a- a- a- a- ya koma wannan wuri shine masabatan linnas ay yatuna ilayhi min kulli janibin wa yahujjun mutane za su rinka zuwa ta kowane janibi suna zuwa kuma wato ainihin wato aikin hajji wasu kuma suka ce marji'a din nan ai ana nufin ma'adan wa marji'an wato kamar wani guri ne mafaka shine shine shine masaba mafaka inda mutane za su rinka zuwa suna fakewa wa amnan kuma wuri ne mai aminci ai ma'amanan ya amanuna fihi min ida'il mushrikin wuri ne yadda musulmi za su samu aminci daga cutarwar mushrikai kafirai واتخذوا من مكان ابراهيم مصلى كما الله umarni yace a riki maqamu ibrahim wannan wuri na maqamu ibrahim a rike shi a matsayin musalla wato wurin da za a rinka fuskanta ana yin sallah wannan maqamu ibrahim malamai sun yi sabani wasu suka ce masallacin haramin gabaki ɗayansa shine maqamu ibrahim duk masallacin harami shine maqamu ibrahim wattakhidu min maqami ibrahim musalla ai ku riki masallacin harami gabaki ɗayansa wurin sallah Ibrahim Nakhai kuma yake cewa a'a ba ma masallacin haramin ba duk haramin ma gaba daya duk iya kewayen harami ka san ba wai masallacin Kaaba shine kadai harami ba a gefe da gefen shi akwai boundary din harami din iya kewayen harami gaba daya shine makamin Ibrahim kamar yadda Ibrahim Nakhai ya fassara a a wasu kuma malaman suka ce makamin Ibrahim dai shine wannan wuri dai inda Annabi Ibrahim ya tsaya wannan dutse ya dora kafarsa aka ga alamar kafar kuma wannan ita ce fassara wacce tafi inganci a inda limamai yanzu suke tsayawa suna fuskantar wannan wuri wanda idan an zo dawafi an zo ɗakin ka'aba kewayawa za a ganshi yana a a a yana nan a gefen damanka idan ta gefen sa haka kabi ko kuma yana hagun ko daman ka duk inda kana kewayawa ta wajen kofa kenan gefen kofa kaɗan wannan yar kwalba da kake gani kusa da ɗakin ka'aba da a, ya tabbata a cikin riwaya kamar yadda tarihi ya tabbatar shi makamin ibrahim din a haɗe yake da da da da shi masallakin Ka'aba a haɗe yake to amma sai na Umar da yazo sai ya raba tsakanin su sai ya raba tsakanin makamin Ibrahim din da Ka'aba ana yawan samun cinkoso mutane suna zuwa suna yawan shafawa da kafar Annabi Ibrahim din da yatsunsa da komai ana gani amma saboda tsabar shafa wannan in yazo ya dodana ya zanzana ya sa a baki wannan ya shafa a fuska wannan ya shafa a riga duk sai da aka goge wurin ka duba dutse ne fa to shine a su kansu da suka ga abin ya yi yawa zai kai ga shirka da bid'a sai aka ɗauke shi aka ɓoye shi aka ajiye shi amma har yanzu wurin yana nan dan tarihi duk da cewa dai an dan masa kwaskwarima ga iya dinin kafar annabi ibrahim din yadda yasa zamu zo insha Allah zamu karanta ya aka yi ne ma ya faru ya aka aka kawo wannan dutse na maqamul ibrahim din da ake faɗa ina fata ana fahimta to wattakhidu min maqami ibrahim musalla ku riki wurin sallah a wajen maqamu ibrahim wa ahidna ila ibrahima mun yi umarni ga Ibrahim kalmar ahidna Imam al-Qurtubi yake cewa ana nufin wato muka umarce shi mun yi umarci mun yi umarni ga Ibrahim wa Isma'il da kuma Annabi Isma'il an tahira baitiya lit-ta'ifin ku tsarkake dakina ko ku tsarkake gidana in ji Allah kenan lit-ta'ifina ga dukkan masu wato tawafi wala akifina da kuma mazauna wurin al-muqimin al-mujawirin kenan masu zama a harami da kuma makota warruka'i da masu yawaita ruku'i jam'i ne na raki'a shine rukka as-sujud jam'i ne na sajid masu yawan yin sujjada ma'ana masallata kenan a tsarkake gidana ko a tsarkake ɗakin nan nawa wato Ka'aba litta'ifina ga masu tawafi a kawar da gumaka a kawar da dukkan wata kazanta at-tatahhiru al-hissi wal ma'nawi kenan a tsarkake shi hissiyan a ido a gani wal ma'anawi kuma a tsarkake shi da dukkan wata shirka da sabon Allah tabaraka wa ta'ala ga masu dawafi su yi dawafin su lami lafiya wal akifina da waɗanda suke zaune gurin da masu ruku'i da sujjada masallata kenan to a nan gurin malamai suka ce abinda kamar irin su muqatil da imam kalbi suka ce a ta'ifin ana nufin baki a tsarkake shi ga baki sune a ta'ifin dan sune masu zuwa suna yin dawafi da wannan ne imam malik yake cewa shi a wurinsa duk wani bako da ya je ta sallan nafila a Ka'aba gwanda ya ta dawafi jumhurin malamai kuma suka ce a'a yin sallah ita ta fi mutlakan saboda yin sallah a Ka'aba akwai lada mai yawa shi ko Imam Malik yace a to ai wanda kai dawafi saboda a garin ku babu Ka'aba amma sallah a garin ku ma za ka yi ina fata ran baita haka Imam Ibn Kathir ka cikin tafsirin sai yake cewa malamai sun sabani menene yafi inganci shin idan mutum ya je umra ko aikin hajji ya yi ta dawafi a masallacin nan tun daga kaba ko kuwa ya yi ta sallah to in dan malikiya ne kai sai ka ɗauki sallah kai ta yi eh dawafi kai sai ka ta dawafi in ka bi ra'ayin jumhurin malamai kuma to sai ka wannan sai ka sai ka sai ka sai ka yi ta sallah to wasu din suka raba kawai suka ce a wancan ra'ayin na Imam Malik kai ba ma sai ga bako ba kowa ma ra'ayin Imam Malik kowa da dan makkan da wanda ba dan makka ba su yi ta sallah jumhur kuma a ce ta dawafi jumhur kuma suka ce a yi ta sallah to wasu kuma suka raba kafa suka ce bako yayi dawafi dan gari yayi sallah wannan kuma shine yafi shine da yawa yawa daga cikin malamai abinda suka ainihin wato wato rinjayar to al'akifin din kuma su ne ahlu makka haka wasu suka fassara al'akifin su ne ahlu makka at-tawafu lil ghuraba wa afdalu was salatu li ahli makka afdalu kama qalu kamar yadda suka faɗa Allah ya musu rahama to anan gurin idan mun lura akwai matsaloli kama haka na farko an rawaito daga Umar dan Khattab dangane da wannan aya da yake na cewa wafaqtu rabbi fi salatin aw wafaqani rabbi fi salatin na dace da ubangiji na a cikin abubuwa guda uku ko kuma ubangiji na ya dace da ni akan abubuwa guda uku sai yake cewa manzon Allah lau ta kasta min maqami Ibrahim musalla ya Allah ina ma da ya manzon Allah ina ma da a ce ka riƙi maqamin Ibrahim ka mai da shi nan ne zaka rinka fuskanta kana yin sallah wannan fara'in Umar Umar yana faɗin wannan sai Allah ya saukar da wannan aya wannan yana cikin muwafaqatin Umar ai malam duk wanda ya kuskure yana zagin Umar a rayuwarsa to bai ci sa'a zuwa duniya ba ah yau mutumin da in yayi magana Allah yana saukar da aya goyi bayan shi kai kuma yanzu dan shi'a ka zo ka ce wai Umar wai kafiri ne ka tsine wa Umar ka la'anci Umar irin yadda yan shi'a suke la'anta Umar da zagin sa wato abin ba daɗi ba daɗi wallahi da ana koyewa ma yanzu mala a cikin unguwar ku sai ga dan shi'a ya fito ya kira sunan Umar yana tsine masa albarka to kare fa mutum zai dauko ya sa gidan sai ya sa mai suna Umar kare saboda tsabacin mutunci amma duk wannan da ke wallahi kyale su ake yawa inda an musu irin ta sakkwato kaga ba za su yi ba yanzu sakkwato ina jin kogiyar wake mutum ya sha bai sai zai zagi sahabi a sakwata ba saboda an musu ba daidai ba dagga dagga aka yi musu eh aka yi ta halakarwa aka ce ko dai ku kama bakin ku daina zagin abubakar da umar ko kuma sakwata ta fi karfin ku aka kora suka ce bari su dawo kano saboda akwai yanci bari su dawo bauchi bari su dawo kaduna bari su dawo maiduguri kuma hakan ne duk suke ta dawowa da yawa da yawa wallahi suna nan duk sun daddawo duk zagaye-zagayen nan da ake yanzu na cin mutuncin sabai duk da su ake yi tunda an kakkashe su a sokoto sun gudu bari su zo kano akwai yanci tunda akwai yan bid'a masu goyon masu baya a kano an hada baki da su za a hada a yi bid'a gaba ɗaya za a cuci sunna to bari su zo samu gindin zama to kuma ahlus sunna kamata ku tashi ku tsaya tsayin daka ku kare matsayin sahabbai da darajar su ba wai zuba ido zamu yi shiru kawai shikenan sai dai mu ce yanzu yana shakaran kallon mai hukuncin wanda ya zagi abubakar a ai bai kamata ma ni ka kawo min fatawa wani ya zagi abubakar ba so ne ka ce me hukuncin wanda ya zagi abubakar aka zubar da hakwaran bakinsa sai ka yi wannan sai ka kawo sai mu maka jawabin ya za a yi shi ne abin da ya kamata to shi ne Allah ya saukar da wata kai domin magani Ibrahim a musalla to sannan Umar yake cewa ya Rasulullah yadkhulu alayka al-barr wal fajir ya manzan Allah da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba suna shiga gidanka falau amarta ummatul mu'minin bil hijab ina ma da ka umarci matan mu'minai ummatul mu'minin iyayen mu'minai kai da ka umarci su saukar da su rinka sa hijabi sai Allah ya saukar da ayar hijabi ka gani ya dace da Umar ya dace da ra'ayin Umar sannan kuma Umar yace labari ya zama manzon Allah ya zargi matansa dangane da abin da suka gaya masa na nuna masa suna son duniya da kuma kyalekyalen duniya to shine sayyidina Umar yazo ya same su yake cewa wallahi ko ku daina wannan abin da kuke wa annabi ko kuma Allah zai canja masa mata khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara haka Umar ya faɗa kuma Allah ya saukar da wannan ayar asarabuhu in tallaka kunna an yubdilahu ko an yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin musulmai mu'minatin mu'minai qanitatin masu da'a abidatin masu ibada sa'ihatin masu yawan azumi sayyibatin zawarawa wa abkara da buduri ya ne ne jam'in budurwa to wani ne wai aka zo aka ce menene jami'in budurwa an ce buduri sai ce a yaga wai hausa ba sai ba yace a sai a ce budare a wai wai wai wai wai budare ala wazin tabare ma'ana a ma'aunin tabare in ka ce tabare budare ina idanu budare idanu tabare irin wannan auzan din na larabci ne amma ya kawo shi a Hausa to amma dai Hausawa dai za su iya gane ni dai a Hausa da na sani ana cewa buduri ake cewa amma in dai budaren ne ma duk ɗaya ne ne Allah ke duk zai canja masa shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama saboda saboda saboda a a sun yi wa manzon Allah ba daidai ba fadin wannan da Umar zai yi kenan Allah ya saukar da wannan aya kaga wannan muwafaqa ce Umar ne to amma ƴan uwana dangane da kissar maqam Ibrahim kuma ku tawo ku ji me ya faru abin da ya faru dangane da samuwar maqam Ibrahim Sa'id ibn Jubair ya ruwaito riwaya daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda riwaya ce a tabbatacciya kamar yadda Imam Bukhari ya da ita a cikin sahihinsa na farko yake yayin da annabi ibrahim alayhi salam ya zo da isma'il da kuma hajara matar annabi ibrahim din sai ya ajiye su a makka asalin farkon samuwar wato ita kanta kaba din da kuma makan da makamu ibrahim din sai ya ajiye su a makka ya tafi ya basu ya bar annabi ibrahim a ya bar annabi isma'il yana yaro karami da kuma hajara ya ɗauki lokaci mai tsawo suna zaune a wannan guri sai wasu kabilu masu wanda ake ce da su jurhumawa sai suka sauka a wannan wuri daidai ka'aba din a daidai wannan ɗakin ka'aba nan wurin ya sauke su yaji zaman su sai suka killace wuri suka mai da shi kamar kufai kamar ƙauye ana nan ana nan suna zaune sai annabi isma'il sai ya auri yarsu ya auri yarsu Allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen rayuwar na Hajara annabi ibrahim ya nemi izinin matarsa saratu ya ce zai je gurin hajara sai saratu sai mai izini ta ce ya je ya dubo su amma ta shartanta masa amma don allah kada ya daɗe ya dawo da wuri annabi ibrahim ya iso garin makka yana zuwa sai tarar da na hajara allah mata rasuwa sai ya tafi gidan annabi isma'il alaihi salam sai ya ce da matar annabi isma'il wannan matar da ya aura cikin kabilar jurhumawa ya ce aina sahibuki ina mutuminki abokinki mijinki kenan sai take ce da shi ya tafi farauta shi dama annabi isma'il mutum ne wanda yakan kasance yana fita farauta ya je ya farauto namun daji ya samo nama da dabbobi ya kawo ya yanka wa iyalinsa su ci rayuwar kenan haka ake a je a nemo ɗan itace a ci da haka ake rayuwa a yi sallah a yi ibada a yi zikiri a faci Allah kuma a je a yi farauta rayuwa mai tsarki ba san haram ba a lokacin mu ne yanzu idan an fita din sai ga wani in ya zo dawowa sai ya ci ko jakarta da haram ya kawo gida kuma ya kawo iyali a ci kawo kaji na haram kawo ruwa na haram a yi wa yara dinki da kuɗin haram a yi menene da haram mutum ya ci ya yi tumbi ya gina gidaje ya hau motoci ya ƙara aure tas da kuɗin haram kullu lahamin kuma na bata bil harami fannaru aula bihi annabi ya ce duk naman duk tsokan da ya gina da haram to wuta ita tafi dacewa da shi ba gidan aljanna ba ya tafi farauta to shikenan sai annabi ibrahim ya ce da ita hal inda ke ziyafa kina da abin da zaki dauke mu na bakunta ki taimaka min bata san fa cewa shine baban mijinta ba bata san cewa sulikinta bane sai ta ce a laisa indi ziyafa ni ban da komai ka san ɗabi'ar mata mata sai ku bude kunnuwan ku ji yaya kuke haka kuke ko kuma wancan kuke ba wannan ba ta ce ban da komai yace to yaya kuke rayuwa annabi ibrahim yake irin bugun cikin ta yaya wace irin rayuwa kuke yi sai ta ce nanu fi dhiqin wa shidda muna cikin kunci da wahala wahalar rayuwa iya wahala muna cikin ta ta kai masa kuka sai annabi ibrahim bai ce da ita komai bai ce idza jaa zawjuki fa qara'ihi salam idan mijinki ya zo ki ce ina gaishe shi wa quli lahu kuma a wakili lahu ki ce da shi falyughayyir akabata babihi ki ce da shi ya canja wato kofar gidansa to ka san maganar manya tana buƙatar a warware ta bata fahimta ba baiwa Allah bata fahimta ba bata gane ba ita ta ɗauka kofar gidan ta hakika ake nufi yana annabi Ibrahim ya kama hanya ya tafi yana tafiya sai ga annabi Ismail ya dawo falamma ja'a ja'a Ismail fa wajada riha abi kawai malam sai ya ji kanshin babansa la ilaha illallah annabawan Allah ke yana zuwa a gidan sai ji kanshin baban shi Allahu akbar Allahu akbar sai yake ce da matarsa hal ja'aki ahad bai ce da komai ita komai bai na sauki abin farautarsa sai yake shin wani ya zo gidan nan ta ce eh ja'ani shaykhun wani tsoho ya zo min sifatuhu kaza wa kaza yana da sifa kaza kaza kal mustakh kal mustakh khiffati bi sha'nihi bishanihi kamar dai tana nuna wani kaskantaccen mutum bai ya kawo ba wani dai gashi gashi nan ka sa kaji ɗabi'ar mata kaji ko to sai a shi Ismail sai ce to me yace da ke ne ta ce to da yazo dai gashi gashi abin da yace yace a in gaida mijina in ya dawo yace yana gaishe ka kuma yace in gaya maka ka gai ka canja kofar gidanka to sai annabi Ismail ya ce to ka san su annabawa katte ne ba wani magana bari in je in kama kafar kawuna ko babbana ko kanin mahaifiyata ko waye ko makocina a'a sai ya ce da ita zalika abi wancan mutumin da ya zo shine babana Ibrahim wa kad amarani an ufariqaki il haqi bi ahliki wancan da ya zo din nan babana ne kuma ya umarce ni a rabu da ke da haka a tafi gida Allah ke hanya fa sallakaha take ya sake ta wata zawaja minhum ukhra ya sake auren wata matar daga wannan kabila ta Jurhum din Annabi Ibrahim ya dauki lokaci mai tsawo falabisa masha Allah bai samu dawowa ba sai can ya dawo da ƙarshe yana zuwa kafin ya tafi sai ya nemi izinin na nasara yace zai zo gurin ɗansa Ismail sai mai izini tace da Allah in ya je kai ya dade saboda nauyin iyali Annabi Ibrahim ya ce bai dade ba zai je ga lafiyarsa ina so da Allah ku rinka daukan darasi a cikin kissar ba sai na tsaya ina fashin baki ba yawa ina jin da kukan kurciya ma jawabi ne ko yawa sai annabi Ibrahim ya zo ya zo yana zuwa daidai kofar gidan annabi Ismail sai yace da matarsa aina sahibi ina ina mijinki sai tace zahaba ya tasayyadu ku ji ansar ta ku ji ansar wannan ku ji ansar wacce wannan sai tace zahaba ya tasayyadu wa yaji'ul ana insha Allah ya tafarauta amma yanzu zai dawo insha Allah wacce kuma cewa sai ya tafi farauta ba ce yanzu zai dawo insha Allah ba sai ta ce fa anzil yarhamuka Allah da Allah sauko mana ka zo Allah maka rahama zauna shigo nan ka zo ka zauna ba ta san fa cewa kirkinta bane ba kaga mace mai karamci kenan yasa duk gidan da zaka je ka bangwasa ka nemi aure ka nemi karimai kar ka je ka nemi yarinya da za ta zo ta bata maka ta kawo ma matsala ta kori yan uwanka ta kori danginka akwai matar da ba ta so ta ga kaninka a gidanka ba ta so ta ga kanwarka a gidanka ba ta so ta ga mahaifiyarka ta zo gidanka ba ta so ta ga iyayenka sun zo gidanka kai ba ta so ta ga wani danginta a gidanka amma in danginta ne suka zo tana rawar jiki ka lura da kyau idan yan uwanta ne suka zo tuntun za su ga kicin ta dafa musu abinci ta kawo musu kaza a fasa musu kwai a kawo musu shayi su sha a kawo musu ruwa a je a sayo musu kaza a sayo musu lemu amma in yan uwanka suka zo sai ta zo ta zauna sai ta gumi sai zaman kura ne baya ne eh wallahi baya ne ta kore su wannan musibar malam duk tana bin mu sai wanda Allah ya tsare ko ba gama ne yanzu wani ana faɗa wannan zai ji ana mai fashin baki ne ba yanda za a yi yanzu misalin wani yana da dama yana da dan uwansa yana wani guri ya kamata ya ɗauko shi kaninsa ne wane ne ɗinsa ne ya sa shi dan ya rinka zuwa makaranta ya taimaka masa amma wallahi matarsa ba za ta bari ba ita san ba ce da aka kawo mata wani ba amma ana nan za ta ɗauko kanwace budurwa ta ajiye maka a gida ta tara mata biyu a fakaice baka sani ba kwarai da gaske amma ɗan uwanka naka na jini kaninka wanda in ka mutu fa shi zai ɗauki ƴaƴanka ya rike maka ko wanka in ka mutu shi zai rike ƴaƴanka ba za a bashi dama ba gidanka ne kai ne mai nemo masarar da komai amma wani nata za ta taimaka masa wallahi mata wannan bulala ce akan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah bil atti kuma akwai mazan da su kuma yan uwansa ya bude musu kofa a gidansa suna zuwa ya taimaka musu amma yan uwan matarsa kuma a'a yana zuwa da ya ga dangin matarsa a gidansa sai ka fada dan mene za zuwa na tsara mutane a gida ni ba yadda da wannan ba ni a wannan kuma babu insaniya a ciki yan uwanta ba za su zo wurinta ba kaninta zai zo zai zo ta taimaka masa waye waye za ta zai zo da haka dukkan mu gabaki daya kamata mu ji tsoron Allah kuma ku sani rayuwar duniya ce mai karewa ce ta ce sauka yarhamukallah zo ga gurin zama sai ce hal inda ke ziyafa zo Allah akwai bakunta akwai abin da za a ce maka ta ce na'am sai ta zo masa da nono da nama da nono da nama ta ji malam nono da nama waccar kuma cewa ta yi babu sai ba dole annabi ibrahim ya ce a kore ta ba ta gaskiya ne malam babu ta ce dattijo bawan Allah ya san wata tafiya mai nisa ya daure ya ce da Allah akwai dan wani abu kuma ya ga gidan ɗansa ne manzo Allah ce an tawa maluka li abika da kai da dukiyarka duna babanka ne gaba daya ka zo gidan ɗanka matar ɗanka ta hana ka abinci ko ruwa ma wata ba ta bayarwa yanzu wata idan baban mijinta zai zo sai ta ce wannan tsohon ne mai fitina mai fitina ku ce masa baya nan wallahi wata haka za ta gaya babanka saboda kai kanka baka nuna babanka yana da mutunci a idan matarka ba saboda kana zuwa kai ta kawo kukan babanka a gurin matarka ka san akwai kuskuren da mutane suke sai mutum ya zo yana zargin mahaifiyarsa gurin matarsa wallahi ita hajiya abin da suke ya wuce ka'ida wallahi ita hajiya ba ta mun adalci wallahi hajiya tana tana tana mun kaza kana ta zagin mahaifiyarka a gaban matarka sai wata ran wani abu ya zo ya faru tsakanin ku sai kaga ta bude wa mahaifiyarka wuta ko ta je wani guri tana zagin mahaifiyarka ta ce wanda shi ma yana zuwa na zagin uwarsa a gabana da haka wallahi kudu hidrakum ku shiga tefayin ku mu ce yanzu yana zargin mahaifiyarsa mahaifin shi gaban iyalinsa ai duk abin da za a yi wallahi kawo bakinka kai da zaka nuna cewa ke ki kula kin ga waɗannan ba da canjin su da babana da mamana ba da canji amma zan iya canja mata amma ban canja uba ban canja uwa da haka iya zaman lafiya ta da ke inda kina kula da iyayena lalle ne ko ba komai ko ban ce a ji a duba su ba bayan lokaci a rika zuwa ana gaida iyayena kwarai da gaske ka sa wata ranka ce ki dafa abincin lafiyayye a zan kai wa iyayena kar ka zo ka ce ta yi abinci ce wai a to ai ni Allah ya naga ke ba ba na bane ce zan kaiwa bare da gaske ka sa haka mata yan boko suke ba su da ka'ida din kace ka yi kaza kace ba za su yi ba wallahi malam ina gaya maka wannan ne saboda ko in ina faɗin wannan magana ka san me nake tunowa ina tuno ni ne da ƴaƴana a ce yanzu na tsufa na rakwarkwaɗe ƴaƴana kuma sun zo suna cin duniyar su a lokacin zan ji daɗi kwarai in ga ana ɗan kamun abubuwa daga gidan ƴaƴana ko ba ka bane kwarai da gaske kana zaune wataƙila kana fama da masara ko dawa ka ga ɗanka ya haɗo abinci mai laushi irin naka na naku na dattawa ya kawo ma a kawo ma daga gidan ɗanka ka cika more ka kwanci hankali kai alhamdala Allah ya baka amma yanzu misalin kana cikin halin kakalika ya ɗanka bai zai taimaka ma ba to irin wannan shine abin da yake faruwa in ba ka yi wa naka iyayen haka ba wallahi kai ma naka yayan ba na su yi ba ga maka gaskiya in ka fita ma kana da ɗan dama da dan kudin ka je ka sai dan tsiran ka da naman kazan ka da komai ka kulle ka kai wa mahaifiyarka malai kirma so kake ce mun lokaci yayi ko to kai hakuri bari ka rasa wannan kisar Allah ta dai ba ba na taba ka bane yau ka sayo dan tsiran ka da naman kajin ka gaskiya ka je ka tsuguna ka mika mai ka ce hajiya ga wannan a a dan mabulasa ta dan bude ta dishi da dumin sa da haske sai ta ji daɗi amma mutum kawai kullum sai dai hajiya ina kwana lafiya ne to alhamdulillah zan tafi kasuwa Allah ke alabarta sati biyu uku ko dan kaza ba kawo mata kai ustaz amma gidanka kullum ana kare ka ku ji tsoron Allah wallahi to shine ta kawo masa da nono da madara da na sani da wannan kissa tun da wuri saboda Allah akwai abubuwan da nake so in cire tsewa cikin su amma kuma ba lokaci eh eh ai an ma gama ai shikenan sai ta kama da nono da madara ko sai ta ce da shi ina ganin abin da za a yi kai hakuri yanzu insha Allah ta'ala zai zo ta bashi wannan nono da madara ya sha sai yake nono da nama da madara afwan sai yace sai yace da ita to yaya wani hali kuke ciki ne ta ce kai ai na hannu bi khairin wa sa'a walhamdulillah ai muna cikin yalwa da jin daɗi alhamdulillah fa da'a lahum bil baraka annabi ibrahim ya musu addu'a ce Allah muku albarka a gidan nan Allah ce mai ku abu yayi kyau to an girmama shi ma an kammala shi an gyara shi alayhi salatu wassalam to shine ya jira ya jira Allah bai sa annabi ibrahim annabi ismail ya dawo ba sai ta sake ce da shi dan dai ta dauki lokacin sa tace to bari in gyara ma kanka na ga da kura bari in gyara maka kanka tace zo in gyara ma kanka sauko da kan dabbar to shine da yazo zai sauko din sai ta ɗauko dutse wani dutse haka sai ta ɗora masa sai ya taka sai ya sauko to wannan dutsen da ta ɗauko ta taka masa shine wasu malamai suke ce da shi makamu ibrahim za ku iya rikewa ko a wannan kissar kenan kaga ya taka a nan sannan kuma za mu zo mu karanta kissar babu lokaci ne ban san lokacin zai kure mana ba amma dai wani satin za mu kammala wata kissar za ta zo kuma dutsen shi ya ɗauka ya ɗora yake takawa ɗansa ismail yake miko masa a tubali duk zamu karanta yaya aka yi ginin me ya faru shin haka ne ma su suka gina din ko ba suka gina ba wanda zai sauransu shikenan sai ya mika kansa haka ta dama ta gyara masa gashin sa sannan ya mika ɗaya gefen mata kuma gyara masa a tsaya wanda ya akan dutsen shine wato digadigansa suka nuna alama akan dutse to shine yake ce da ita idza jaa zaujiki idan mijinki ya zo to ki ce ina gaishe shi wa quli lahu kuma ki gaya masa a a a kadista kamat asabatu babika kice kai lalle fa kofar gidanka ta tsaya daram da dam ki gaya masa haka kawai kun san maganar manya a a dunkule take yayin da annabi Ismail ya zo yana zuwa sai dikin babansa kuma yace kashi wa salam saboda malam tafiya ne mai nisa ba za a iya haduwa ba shi kansa annabi ibrahim sai ya dauki lokaci mai tsawo kwanaki da watanni zai kafin ya iso gurin dan kun fahimci wannan da kyau ko wannan yana nuna mana ashe annabi ibrahim ya zo ya ajiye annabi isma'il din tafiya ya bashi a gurin aje dan ɗakin ka'aba fa duk aka yi wannan abin lokaci mai tsawo ba mota ba jirgi kuma bai san yaya zai yi je samo shi ba sai lokacin da aka zo gina ɗakin ka'aba ne kuma suka sake haduwa shine insha Allah zamu rikisa wani sati yana jin ƙarshe baban sai ce hal da ake ahad wani ya zo ne ta ce eh kwarai shaykhun ahsanan nas wani mutum dattijo da yafi kowa kyakkyawar fuska ahsanan nas wajhan wa atyabuhum riha kuma yana da kanshi yafi kowane mutum kanshi na gidan kanshi da yazo wa qala li kaza wa kaza yace da ni kaza da kaza kuma ni kuma nace da shi kaza da kaza kuma na wanke masa kansa na gyara masa dabbarsa na yi masa kaza na bashi abinci sai yace da ni kuma in gaya maka yana gaishe ka kuma lalle kofar gidanka fa ta ka fita tsaya sai annabi ibrahim sai annabi ismail yace zaka ibrahima nabiyullahi abi ai wancan shine ibrahim nabiyullah annabin allah abi babana kenan annabi ismail dan gidan annabi ibrahim mana annabi dan annabi dan gata dan gata dan gata yace wa antil ataba amarani an umsikaki ke ce kofar kuma ya umarce ni da na rike imam al-bukhari ya fada wannan hadisi din a cikin sahihin sa da duk tsawon sa dinnan gaba daya to abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan ne kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ar-rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd wannan bawon Allah yana tambaya yana cewa Allah shiga fata malam assalamu alaikum na ji wani malami idan zai lakana wa a mutane kalmar shahada idan za su musulunta sai ya ce da su bayan sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kuma dole sun ce wa ashhadu anna isa nabiyullah shin dole ne in za a lakana mutum kalmar shahada sai an yi wannan a'a ba dole bane dama abin da ya tabbata shine waɗannan abubuwa guda biyu da shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne dole ya yarda da wannan a matakin farko sannan yadda da Allah da yadda da manzan Allah shi ne kisa dole yadda da annabi Isa kuma shi kirista ne ai daman ya yadda da annabi Isa din da haka maganar ƙara wa ashadu anna Isa nabi Allah wannan baya cikin abin da aka lazumta wai dole idan mutum ya zo sai ya faɗa ina fata ana fahimta kawai wannan guda biyu ne ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah shine yazo sannan kuma ba dole bane sai yayi wanka din wanka da ake cewa ai ba wannan ba dole bane yi musabi ne yana da kyau yayi amma in bai yi ba ma zai iya yin sallah haka saboda musulunci ai ya wanke komai kuma amma dan tsafta za a ce je wanka ina fata ana fahimta sannan kuma ba sharadi bane wanda ya musulunta sai an tara masa kuɗi wasu sun dauka yanzu ka'ida ne mutum ya yi musulunta sai an tara mai kuɗi yasa suka mai da musulun karban musuluntan business da haka ya kamata a kiyaye wannan eh in an tara masa kuɗi wannan abu ne mai kyau amma ba dole bane wai wanda zai musulunci an bashi kuɗi yana cikin kuskuren da wasu ke an je wa'azin maguzawa sai a ce ku musulunta za mu ba ku kaza za mu ku kaza za mu kaza ku ce kawai su musulunta saboda Allah magana za su musulunta dan a ba su kuɗi ko na wannan ba ta so ba duk wanda zai addini yayi dan Allah kawai amma yana da kyau a yi masa istani inda hali wannan shi yasa suka mai da musulunta a business sai ya zo na masallacin gandu ya karbi kalmar la ilaha illallah bayan kwana biyu sai ka ji shi a can masallacin sahaba can kuma bayan kwana uku gaji shi a biyu ke bayan sati kai ya je gadon kaya bayan nan kuma gaji shi a a a a a a trayon ba sun mai da abin neman kuɗi da haka ya kamata a kiyaye wannan ce malam dan Allah idan ina so in samu ilimin qira'at wani littafi ko littafai zan nema ilimin qira'at ba ilimi ne da zaka same shi a cikin littafi kawai kana zaune ba sai ka je makaranta bana baka shawara ka dauki littafi kawai ka zauna haka kai ta bi'a ka je gurin malami zai fi maka sauki na farko dai ka samu hadda qur'ani ilimin qira'at mahaddacin qur'ani shi zai fi more masa gaskiya saboda a lokaci guda ana ana ana ana ana ana hada ayoyi a ce aya kaza ta ce kaza aya kaza ta ce kaza an baka da hadda ba ka iya ba ka samu hadda sosai mai karfi kuma ba hadda da ake ta zamani yanzu ba shaf shaf shaf kawai wo an yi an gama hadda sosai ta daka a mai kyau shi yasa za ga gargawa hadda tana da kyau saboda suna karantawa sosai sosai ma alhamdulillah yanzu ma haka yan uwa da suke gudu islamai miyoyi na yara na tafizul qur'an sai ga ana sa yara suna yin hadda mai kyau kowane shafi ɗaya sun hada shi sai sun karanta shi sau ɗari kowane shafi ɗaya in dai kuna da makaranta tafizul qur'an ina gaya muku karku gaggawa ku sa yaran ku sun hadda mai kyau yanzu shagulgula sun yawa in ka haddace qur'anin ma in dai ba tsayawa kai kullum shi kake bai manta za ka yi haka malam albani yake cewa yace na da ce qur'ani kam amma yanzu haddata ba ba abin da take mun sai dai ina kafa da hujja da ita in ji malam albani yace amma in zauna taryam taryam in karanto qur'ani daga farko har karshe yace wannan dole sai na zauna na yi muraja'a ta dawo da ita sannan in kawo ta yace hibzi la yughni illa al-ibtishal saboda kullum ana cikin hidimar ilimin hadisi bincike wannan bincike bincike irin wannan manya-manyan malamai ma kenan to ballantana za mu sa yaran musu hada irin biri-biri a sa su kowane yaro in ya haddace guri ya karanta sau ɗari sai ya ji har abin ya fita ko yana gyangyaɗi sai ya je yana karantawa ba wani gaggawa a ciki wai a ce wai nan da ya haddace to me abin an ce haddace din me haddace qur'ani ai ba ya zama wani abu bane ba kowa ma yana haddacewa amma a yi mai kyau wanda za su yi amfani wa al'umma nan gaba ko jami'a ya je ya shiga makarantar boko dai haddasa tana nan zai taimaka wa al'umma to ka samu hadda mai kyau sannan kuma ka bibici malamai wanda suke san ilimin kira'at din akwai su amma gaskiya kaɗan ne a cikin malaman wata masana kira'at din amma akwai littafi kamar littafin shatubiya wannan yana taimaka shine dai umda akan kira'at littafin shatubiya ba eh yana da kyau sosai a sai ka je shi ma abu ya ne haddace shi zaka yi yana da wahalar hadda amma kuma dai ga wanda Allah ya bashi Qur'ani ba wani abu ne tunda ya haddace Qur'ani ba wani abu ne zai masa wahala kuma to za ka haddace shi sannan kuma ka je ka nemi malami ya maka sharhi akwai irin su durra din nan duk akwai ilimin addul ayi da ake duk akwai su in Allah ya taimake ka samu dama ka je samu dai malami masani qira'atin shi ya kamata ka je ka zauna ka kai littafan kuma ka je fasu karatun amma in ma baka haddace qur'ani ba ina ga maka baka makara ba ka je ka yi kokari ka haddace qur'ani sannan ka fara neman ilimin qira'atin malam yace da Allah malam mutum ne yake yin kasuwanci to amma a cikin masu sayan akwai masu saye kuɗi hannu kuma akwai masu saye bashi yace to shi dai a gaskiya idan an saya bashi yana yin ƙari in kuma kuɗin hannu ne yanzu yanzu to zaka bashi kamar misalin idan kuɗin hannu ne zai sayar maka dubu uku amma in dai bashi ne sai dai dubu hudu ko dubu uku da ɗari biyar misali shin haka ya halatta bai halatta ba bai halatta ba riba ne akwai saɓanin malamai akai akan wannan din amma amma amma ce da fi karfi inda lidai kuma hankali ya fi kwanciya a kan sa'ar bane wannan saboda ga kaman kayan mutum tsari ne in zai saya yanzu ya saya in da zai saya in bashi zaka taimake shi a matsayin taimako ne daman bashi ka taimaka masa me sai ka kara masa kuɗi wani abun shine duk ya biya lalata ma'aikacin gwamnati sai a zo a kawo buhun shinkafa ana sayar da shi dubu bakwai sai a sayar ma shi dubu goma ka duba ma'aikaci da ya kamata a taimaka masa amma masu tsari babur ne ana sai da shi dubu sittin sai a kawo shi ma'aikata ana raba shi dubu casa'in da biyar mai kwan ma'aikata kamata a taimaka musu ma'aikaci a taimaka masa ake to duk wannan gaskiya haramun ne kuma riba ne shi ka'ida yanzu kamar irin wannan loan da gwamnati ke rabawa gwamnati ba kamata ake taimaki mutane ba ba wace kara musu kuɗi ba in wallahi wannan ba taimako ba ne in za ku shekara ɗari kuna cewa kun taimaka mutane kun cuce su ne yau me taimako a ciki ka haɗa mutum da haram me taimakon a ciki ka haɗa shi da kuɗin ruwa a matsayina na ma'aikaci a gurinka shekara talatin ina aiki a ma'aikatarka sai ka kawo lon ɗin babura an je an siyo su naira dubu hamsin hamsin misali ka zo ka sa mana shi dubu ɗari da hamsin kuma ka ce da haka zan biya zan rinka biya a kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan me ya taimakon a ciki kawai dan dai ban biya yanzu ba da haka wannan kuskure ne kuma wannan galibin dama ma'aikatuwa gaske galiban ma'aikatuwa gaske da wani adashi na dabara shi ma da ake na cin riba sai ku zo kuna tara kuɗi kuna tara kuɗi kuna tara kuɗi duk kuna tara duk wata kana bada dubu goma shi ma wannan yana bada dubu goma wannan ma yana bada dubu goma to idan ka zo rance sai a sai ka karɓi rance kamar ka karɓi rance dubu kaza to idan ka zo dawowa kana fada kuɗin ka wai sai a ce wai a cikin kuɗin ka ne aka baka rancen ko kuma a ce ba a cikin kuɗin ka ba ya danganta kala kala ne idan ka zo dawowa kuma sai a ce za ka karo kamar kaza in ka karbi dubu hamsin sai ka kawo musu dubu saba'in ko na makamancin wani to me taimako a ciki me taimako a ciki ba wani taimako a ciki kuma akwai yanzu bankuna ma da suka suka bude su ma bangaren ajiyar kuɗi wai ba ruwa a ciki amma dukkan wajja ce shi ma wani wani wani tsari ne ake sai ka zo ka sa kuɗin ka yanda ka sa su dubu ɗarin nan ko da shekara ɗari suke haka za ka same su wai ba a ma ƙarin ruwa ba ka sa su yanda ka sa haka za ka ɗauka to mutum yana ganin ba a sa mai ruwa ba to kai ba a sa mai ruwa ba an ɗauki kuɗin ka an ba da shi ba shi ruwa ko ba ka bane ko kuɗin ajiye su ake yanda suke haka za ka same su kana zuwa kana ba da kuɗin ka a banki yanzu dubu ɗari biyar ne kamfanin giya zai zo a ɗauka a bashi to me a ciki kai ba a sama ruwan ba amma ka taimaka ka ba da kuɗin ka an je an juya an ba wa wani ruwa kamar current account da ake yi kenan to bambancin da current account current account ma ai akwai dan abu da ake cirewa duk naira dubu ɗaya ana cire naira biyar ne kuna makamancin wannan to shi wancan ba a cire komai ma to in ma a ce ba kudin ruwan suke ba za su dauki kudin naka su bayar a je a yi business in an yi business sai a ba sai su raba ribar to in sun raba ribar su sai su rike su ba wance wanda ya business din raba ribar su sun su rike raba ribar su sun ci riba da kudin ka ko ba su sama ko kobo ba eh za su iya cewa kudin ajiya to kudin ajiya duk gaba ɗaya ribar da aka samu duk a matsayin kudin ajiya yake to shi yasa da za a yi bankin musulunci to da an huta wannan jaiz bank da ake kokarin yi muna fatan Allah tabbatar da shi wannan yace malam da Allah muna jiran kaset idan ya fito insha Allah dai malam Muhammad dai kaji ga takardar nan insha Allah kaset din zai fito wannan na plate na bidiyo ana nan ana ta aikin ana so a yi shi mai kyau yanda ba za a samu wata matsala ba kuma insha Allah duk karatun da aka yi din duk za a samu kushi a cikin plate guda ɗaya da ce mukon Allah malam idan mutum ya tashi daga da janaba wannan tambaya ta tuzurai ne daga wurare kenan a mala idan mutum ya tashi da janaba da asuba kuma gashi ana yin sanyi ta yadda idan ya wanka da ruwan sanyi zai iya yin zazzabi ko samun mura da ciwon kai kai ta karawa ba komi ba duk ta kara ya zai yi shi kenan sai ya taimama la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wanda ya tashi da janaba a tattare da shi kuma bayi da ruwan zafi kuma in yayi wanka da ruwan sanyi zai kamu da ciwo kar ya yi wata wata kawai ya buga hannunsa ya je ma ya shiga masallaci ya sallah ya dawo ya yi kwance su ko ci gaba da karatu idan rana ta yi ya wankan sa zai samu lafiya babu kunci a cikin addini ba a cewa dole sai ka je kai wanka in dai zaka cutu to bai halatta kai wankan ba ina fata ana fahimta to sai dai zamu iya ce da kai to in ya kamata a ce kuma kana da abin tafasa to diyar ka baka da mata to mai aure zai wannan tambayar saboda Allah mai aure ko karfe nawa ya tashi ai zai ce matar ta shiga kitchen ta duma ma masa ruwa ko shi za ai mai ahalari yace duk wanda ya san bayi da itacen da zai tafasa ruwa da daddare to kar ma yayi alaka da matarsa aka yi in baka da itacen tafasa ruwa to ka hakura sai ka samu itace to tuzuru kuma da bayi da bayi da shi ba shine tsayar bayi da bayi da risho din da zai ko kuma bayi da hita da zai tafasa yaya zai yi sai ya ce mama da haka babu komai a kanka wannan ba Allah ke cewa malam da Allah ina son karin bayani ne dangane da sihiri da aka ce an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil munasaba takaddar da aka ce za a kawo ta ibtalu sihir din nan gata nan nazo da ita sai a samu mu'azzin ladan duk wanda yake so takaddar addu'o'in da suke lalata sihiri suna nan a cikin takaddar nazo da ita za a samu ladan mu'azzin sai sai rubuta sunan ku sai gaya muku lokacin da za ku zo ku karba sai muku photocopy da mazan da mata amma mata sai su turo wakilci ko sai ku turo mazajen ku kannan ku haka sai a samu mazajin ko ba yau ba ko gobe insha Allah to wai sihirin da aka ce an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai ya taba annabcin sa ne ya yi tasiri akan isar da sakon shi saboda mun ji wasu suna ta yada farfaganda dangane da wannan jawabi da aka yi na cewa an yi manzo Allah sihiri kuma da hadisin da aka hana shin Bukhari ya rubuta hadisin cewa wai ai an ce an yi annabi sihiri an masa kaza an masa kaza bai na faɗa a cikin jawabin da na yi sihirin da aka yi bai taɓa isar da sakon annabtan annabi ba bai taɓa ba an yi bayani ka koma cikin kasar ɗin zaka ji bayani dalla dalla kawai abin da ya shafe shi shine sai ya ga kamar ya je wurin iyalinsa amma kuma bai ce ba sai ya ga kamar ya je ranar girkin iyalansa sai ya ga kamar ya je amma kuma gaskiya bai je wurin su ba yace da su ya je suka ce a baka je ba to shine Allah ya turo masa mala'iku guda biyu da yake ce da ɗaya an yi wa wannan sihiri sai ɗayan yake tambaya waye masa aka ce wani ne to a ina aka aka sanya aka yi masa sihirin to to a wuri kaza ne waye masa to wani ne sai aka je aka nemi abun aka warware shi aka kuma binne rijiyar da sihirin ma ya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas sihiri an yi wa manzo Allah kuma babu wani wanda zai fi kubuta da sihiri sai sai wanda Allah ya sani yawwa tunda manzon Allah din ma kansa an yi shine sababin saukan kula uzu birabbil falaki da nasi shi sa duk wanda yake so ya samu kariya da tsaro a gangan jikinsa ya rinka yawan karanta kula uzu birabbil falaki da kuma nasi kuma ya rinka yawaita addu'a da azkar da ake asaba wal musa kuma na sha gaya muku wannan rayuwar da kuke gani wallahi malam kana zaune haka kawai wani zai zo ya tsugunar da kai ba kamar sa komai ba ku bi a hankali ku bi a hankali ko mutum ya dage da addu'a ya kama addini mata su yi wa maza sihiri maza su yi wa mata aboki wa aboki sihiri dan kasuwa wa dan kasuwa ma'aikacin gwamnati ya wa dan uwansa ma'aikaci sihiri wane wa wani sihiri wala abubuwan ba su da kyau wallahi saboda mutane sun nisanci Allah kuma shi yasa kuma musibar ta yi yawa Allah ya mana da kyau to saboda kurewar lokaci akwai tambayar sa guda ɗaya insha Allah sai wani sati za mu amsa ta abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya fi mana wanda har da kadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum